نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان هكا يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan cikin babbar jami'ar sabuwar jami'ar bayero kano a nan cikin garin kano a wannan yammaci na laraba yau muna sha biyu ga watan almuharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da takwas goma kai goma ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfawa'id na al'imam shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim aljauziya ta rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na nawa darasi na biyar ne a cikin wannan littafi na alfawa'id kafin mu shiga karatu muna miƙa ta'aziyar mu ga shugaban wannan jami'a Profesa Sagir Adamu Abbas bisa rasuwar silikinsa wanda yake auren babbar yarsa Malam Rabi'u Arab wanda aka fi sani da Yawale wanda Allah ya masa rasuwa satin da ya gabata a rana irin ta yau muna masa addu'ar Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah ya ji kansa da rahama Allah ya kyautata masa makoncinsa Allah ya haskaka masa kabarinsa Allah ya yafe masa kurakuransa Allah ya karbi kyawawan ayyukansa Allah ya sa aljanna ce makomarsa abinda ya bari kuma Allah subhanahu wataala ya alkinta masa su Allah subhanahu wataala ya bawa ƴan uwa da dangi da masoya hakuri da juriya ya ba su lada akan haka bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احفظ شيخنا وبارك في علمه ومتعه بالصحة والعافية قال الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن الجوزي بن القيم الجوزية في كتابه الماتع الفوائد فصل وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء وهؤلاء وتضمنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه أما يضاد كماله من النقائص والعيوب وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة والأصغر وهو عالم الدنيا وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم ميعاده وإحاطته سبحانه به من كل وجه حتى علمه بوساوس نفسه وإقامة الحفظة عليه يحسنون عليه كل لحظة يتكلم بها وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه صائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه فإذا أحضره الصائق قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما لدي عتيد أي هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته فيقال عند إحضاره ألقيا في جهنم كل كفار عنيد كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان فيقال هذا فلان قد أحضرته فيقول اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه وتأمل كيف دلت الصورة صريحا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى فينعمه فينعمه ويعذبه كما ينعم الروح التي آمنت آمنت بعينها ويعذب التي كفرت بعينها لا أنه سبحانه يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها كما قاله من لم يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسل حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه عليه يقع النعيم والعذاب والروح عندها عنده عرض من أراضي البدن فيخلق روحا غير هذه الروح وبدنا غير هذا البدن وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ودلت ودل عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله وسائر كتب الله تعالى وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره من المكذبين فإنهم لن ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها كيف وهم يشهدون نوع الإنساني يخلق شيئا بعد شيء فكل وقت يخلق الله سبحانه أجساما وأرواحا غير الأجسام التي فنيت فكيف يتعجبون من شيء يشاهدونه عيانا وإنما تعجبوا من عودتهم من عودهم بأعيانهم بعد أن مزقهم البلا وصاروا عظاما ورفاتا فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين للجزاء ولهذا قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وقالوا ذلك رجع بعيد وقال ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا بل يكون ابتداء ولم يكن لقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم كبير معنى فإنه سبحانه جعل هذا جوابا لسؤال مقدر وهو أنه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستهالت إلى العناصر بحيث لا تتميز فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم وأنه كان هو عالم وأنه هو عالم بتلك الأجزاء وهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقها وتعليفها خلقا جديدا
ما لك سوى وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول wannan sura da mala ibnul qayyim yake mana misali da ita akan abin da ya shafi tadabburin alqur'ani wanda kamar yadda ya gabata idan ba a manta ba malam yayi jan hankali akan wata aya da ta zo a cikin wannan sura inda Allah subhanahu wataala ce inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid lalle a cikin wannan wato abinda ake karantawa ko aka karanta a cikin wannan surar ko kuma ayoyin da suka sauka tun daga lokacin da alkur'ani ya fara sauka har zuwa saukar wannan ayar la zikra akwai wa'azi liman kana lahu qalbun ga wanda yake da hankali aw alqasama ko ya karkada kunnansa wa huwa shahid yana halarci da zuciyarsa to wannan aya ita ce ibn qayyim yake cewa aya ce wacce ke ishara zuwa ga tadabburi na alqur'ani tintintini da mayar da hankali da tunani akan abin da ya shafi ma'anonin alqur'ani to bayan yayi mana magana akan rukunan tadabburi wanda mun yi magana akan su shine anan yake kokarin ya bayar da misali daga ita wannan surar wadda Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar a cikin ta ita ce suratu qaf yake cewa wa qad jama'at hadhihi sura wannan surar ta tattari min usulul imani ma yakfi wa yashfi wa yughni abinda zai isar zai ainihin warakar zai wadatar an kalami ahli an kalami ahli kalami wa maquli ahli al-maqul abinda zai isar ya ainihin warkar ya kuma wadatar daga zancen ma'abota kalam ma'abota ilmul kalam da kuma hankalin waɗanda suke tutiya da hankali fa innaha tazammanat taqrir al-mabda'i wal ma'ali wat tauhid wan nubuwwati wal iman bil mala'ika wannan sura ta kunshi tabbatar da mafarin dan adam da kuma makomarsa da maganar tauhidi da annabta da imani da mala'iku وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد ta kuma kunshi magana akan rarrabuwar mutane zuwa ga wanda yake halakakke shaqiyi da kuma wanda yake rabautacce sa'idi wa awsafi haula'i wa haula'i da sifofin waɗannan na farko da na biyu wa tazammanat isbata sifatil kamal lillahi وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب hakanan ta kunshi tabbatar da sifofin kamala ga Allah da tsarkake shi daga dukkan abin da yake kishiyartar kamalarsa na daga abubuwan da suke na tawaya ne ko na aibi wa zakara fiha alqiyamatayn as-sughra wal kubra a cikin wannan sura Allah ya ambaci alqiyama guda biyu alqiyama babba karama da babba wal'alamai ya ambaci duniya ne al'akbar babbar duniya ko kuma rayuwa rayuwar da take babba ita ce alamul akhira wato rayuwar lahira wal asghar wa da kuma rayuwa karama wa huwa alamul duniya ita ce rayuwar wannan duniya wa zakara fiha khalqal insani a cikin wannan sura Allah ya ambaci halittar dan adam wa wafatahu ya ambaci rasuwar ɗan adam ko mutuwarsa wa i'adatahu da kuma dawo da shi bayan mutuwa wa halahu inda wafatihi wa yawma wa yawma ma'adihi da kuma halin da zai shiga lokacin mutuwarsa da lokacin da aka dawo masa da ransa wa ihatatahu subhanahu bihi min kulli wajh sura ta ambaci yadda Allah ya kewaye wato dan adam da iliminsa ta kowace fuska hatta ilmahu bi wasa'isi nafsihi hatta ilmin Allah subhanahu wata'ala dangane da abin da dan adam yake sassakawa wa iqamatal hafazati alaihi da kuma yadda Allah ya tsayar da masu kiyaye shi masu kula da shi yusuna alaihi kullu lafzatin yatakallamu biha suna kididdige masa kowace irin kalma da zai furta wa annahu yuwafihi yawm alqiyamati kuma ya ambace yadda dan adam zai zo wa Allah ranar gobe kiyama wa ma'ahu sa'iqun yasuquhu ilayhi tare da mai gargada shi mala'iku da yake kora shi zuwa ga Allah wa shahidun yashhadu alayhi da wanda zai bada shaida akan sa fa idza ahdarahu as-sa'iqu idan mai kora shi ya halarto da shi gaban Allah qala sai ya ce hadha ma ladayya ati wannan shine abin da yake waje na na halarto shi gashi a halarci ai hada alladhi umirtu bi ihdarihi qad ahdartuhu wato ga wanda aka umarce ni in halarto da shi gashi na halarto da shi fa yuqalu inda ihdarihi to bayan halarto shi sai a ce da shi alqiya fi jahannama kull kaffarin alim ku jefa dukkan wani kafiri mai tsaurin kai a cikin jahannama kama yuhdaru al-jani ila hadrati sultan kamar yadda za a kawo mai laifi a gaban mai iko فيقال سيأتي هذا فلان قد حضرته قاوانا لنا كاوشي فيقول سيمئيك والنية اذهبوا به إلى السجن وآقبوه بما يستحقه كتفد شيء كركك ويمسى أقوبر أبن لي تنجنتا تو أنا ابن القيم ينا باكا واتو بياني أدنقل أبن سورة دكة تقنسا إذن أبوه أن سورة تقنسا قبالا وتي waɗanda abubuwa ne da Allah subhanahu wata'ala ya kira kan cewa a tsaya ita dabburi a kansu a ciki mala yake cewa ita wannan sura abinda ta zo da shi ya wadatar daga dukkan wasu surutu masu surutu akwai alul kalam waɗanda suka yi ta rubuce-rubuce kan tabbatar da wato samuwar Allah subhanahu wata'ala da kuma tabbatar da yiwuwar tashi bayan mutuwa da abinda zai biyo bayan mutuwa wato abinda ya shafi azaba da azabar kabari da abin da ya shafi azabar lahira to sai ta rubuce rubuce akan wannan to shine anan ibn al-qayyim yake cewa abinda wannan sura ta kunsa ya wadatar daga dukkan wannan surutai da suka suka ta faɗa domin abubuwan da suka yi ta faɗa wasu abubuwan ba daidai suke faɗa su ba tunda wani abu ne na gaibi surutu kadai ba zai sa ka tanke shi ba abinda zai iya sawa a gano daidai shine tadabburin wahayi ayi tunani a cikin wahayin da Allah subhanahu wataala ya saukar yace to dukkan wani mai hankali da abinda hankalinsa zai hararo masa wannan surar ta wadatar baya buƙatar wani can ya tsaya yana tunani akan abin da ya shafi gaibi ko abin da ya shafi ranar lahira wannan sura abin da ta zo da shi ya wadatar shi yasa zamu ga wannan sura annabi sallallahu alaihi wa sallama tana daga cikin surorin da yake yawan karantawa yana yana yakan yi hudu ba ma da ita a masallaci wato ya hau minbari ya zanto babu abin da zai karanta sai ita ya sauko saboda abin da ta kunsa na wa'azi da jan hankali ga dukkan wanda ya kasa kunne ya saurare ta wasu daga cikin sahabbai ma suna cewa ba su haddace wannan sura ba sai a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yawan maimaita ta da yake akan minbari haka nan yana karanta ta a salatul fil idayn ko da karamar karamar sallah ko babbar sallah sallar idi yakan karanta wannan sura saboda irin abin da ta kunsa abubuwa ne waɗanda suke kwankwasa zuciya kwarai da gaske kuma ga dukkan wanda ya tadabburi a cikin to za su dawo masa da hankalinsa jikinsa kuma za ta jawo hankalinsa akan rayuwar da yake yi da kuma irin abin da yake jiransa nan gaba da abubuwan da za su kasance a rayuwarsa ta lahira malam ya ce wannan sura ta kunshi takrirar mabda'i wal ma'ad ta kunshi takrirar mabda wal ma'ad yadda Allah subhanahu wata'ala ya fara halittar dan adam da kuma makomar dan adam bayan mutuwa sura ta yi ishara zuwa ga wannan aiza mitna wa kunna turaban zalika rashun bayit kafirai suka ce yanzu idan muka mutu muka zamo turbaya muka zamo kasa za a sake tashin mu an shafe jawabin izadin aiza mitna wa kunna turaban nub'athu aw narji'u in muka mutu bayan mun abin nan bayan mun zama kasa mun zama turbaya shin za a sake dawo da ku zalika rajulun ba'id shi wannan dawowa ce wacce take mai nisa wato ba su yarda da cewa bayan mutuwa za a dawo da su ba in ma har akwai yiwuwar a dawowa to wannan wannan probability din yana da nisa ba abu ne da hankali zai saurin kamawa ba to amma dai su karyatawar suka nufa wannan ba wai suna suna wato kokwanto bane akwai ko babu a'a su suna ƙaryatawa ne gaba ɗaya saboda haka wannan sura ta yi ishara zuwa ga cewa akwai wannan dawowar kada alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz Allah ce yake ba su ansa cewa mun san abin da ƙasa take cinyewa da gare su kuma littafi mai kiyayewa yana wajen littafin da yake kiyaye komai na ɗan adam yana wajen mu idan ya zanto Allah subhanahu wataala ya san abin da ƙasa take cinyewa daga cikin su ma'ana ya san kowane irin kowane bangare da zai fita daga cikin dan adam yana sanar da shi to ta yaya kuma zai kasa mayar da shi ya kasa mayar da shi idan ya so mayar da shi haka nan da inda Allah subhanahu wataala yake cewa afa'ayna bil khalqi al-awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid afa'ayna bil khalqi al-awwal shin mun gaza da halittar farko halittar da muka yi ta ɗan adam ta farko mun nuna gazawa abu shakka ubangiji subhanahu wataala bai bai bai gaza ba domin ya halitta sammai da ƙasa da abin da ke cikin su duka ba tare da wato ya ya sha wata wahala ba to in har zai halitti halittar farko to ta yaya zai kuma kasa dawo da ɗan adam bayan mutuwarsa wanda wannan yana daga cikin hanyoyin tabbatar da wato ranar dawowa bayan mutuwa wanda za mu yi magana a kansu kamar yadda alkur'ani ya shimfiɗa su a wurare daban-daban haka nan a cikin sura Allah subhanahu wataala yana cewa inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'an dhalika hashrun alaina yasir yace lalle mu muke kashewa mu kuma mu muke rayawa kuma mu muke kashewa ya Allah ce wa ilailal masir kuma makoma zuwa gare mu take ranar da ƙasa za ta tsatsage su fito da gaggawa daga ciki zalika hashrun alaina yasir wannan tattarawar wannan tattarawa ce mai sauki akan wato wannan aiki a gurin mu ba wani abu bane mai wahala to surar ta kunshi wannan haka nan surar ta kunshi annubuwa tabbatar da nubuwa taqrirun nubuwa annabci na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gaskiya ne tun daga farkon surar ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da wannan qaf wal qur'anil majid بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب الله تقاف إنا رزوى لأن القرآن من جرمة بل عجبوا أسل إما ماكي شوى قواني من كالقدي يزول كتكنسو فقال الكافرون سيكا فرسكة هذا شيء عجيب وأنا أبني ببما ماكي kaga ana akwai tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abin da yazo da shi gaskiya ne cewa alkur'ani daga Allah yake kuma littafi ne wanda yake da girman gaske har Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da shi rantsuwar da Allah ya da alkur'ani tabbaci ne na bayar da cewa daga wajen sa yake shi yasa ya kira shi alkur'anul majid kuma ya rantsuwa da shi saboda haka ba a faɗi jawabul qasam ba ba a baci jawabul qasam ba saboda me saboda daga shikin daga rantsuwar zaka iya gane ansar an sarrantuwa wato za a gane jawabul qasam daga shi qasam din jawabul qasam shine cewa wannan alqur'anin gaskiya ne qaf wal qur'anil majid nayi rantsuwa da alqur'ani wanda yake mai girma inna hadha alqur'ana haqqan wannan alqur'ani gaskiya ne sauraka kaga wannan akwai tabbatar da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ubangiji subhanahu wataala ya ishara zuwa ga inkarin da suke yi na bawa annabi sallallahu alaihi wasallam manzanci dan cewa ya fito daga cikin su bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum fa qalu hadha shay'un ajib sun dai mamakin cewa wani mutum mai gargadi ya fito daga cikin su suka ce wannan abu ne mai ban mamaki at-ta'ajjub a larabci yana zuwa da ma'ana biyu yana zuwa da ma'anar inkar mutum yayi yayi mamakin abu saboda bai yarda da shi ba kamar yanzu anan bal ajibu mamakin da suke yi mamaki ne saboda wasu yadda da abin ba kamar yadda a harshen larabci al'ajab yana zuwa da ma'anar wato abu yana baka sha'awa yana birge ka kamar a hausa mace yana birge ni kamar inda aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa anna rakana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi fi tarajjulihi وتنعوله وفي طهوره وفي أمره كله wato annabi sallallahu alaihi wasallama farawa da dama yana bashi sha'awa kaga sai ce yujibu hutta yamun kaga nan at-ta'ajjub anan yana nuna wato yarda da abu da kuma jin dadin sa saboda kaga ba ba shine ake nufi a wannan aya ba bal ajibu anan ana nufin inkari suna mamaki ne saboda basu yadda ba qala al-kafiruna hadha shay'un ajib suka ce wannan abu ne mai ban mamaki to kaga ayar da Allah subhanahu wataala ya ce qaful qur'an al-majid ithbatun nubuwah ne tabbatar da annabcin annabi ne sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar abin da yazo da shi na wahayi haka nan wal iman bil malaika haka nan ayar ta surar ta kunshi tabbatar da malaiku cewa akwai malaiku wata halitta ce da Allah subhanahu wataala yayi wacce take Allah ya yi ta da haske sannan halitta ce da Allah subhanahu wata'ala ya bata damar rikida ga abubuwa da rikida zuwa ga wasu sifofi ko wasu surori daban-daban sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya yi su a boye ya sanya gurin zaman su shine shine sabbai sannan ya wakiltawa ya wakiltawa wasu daga cikin su ayyuka da ya dora musu sannan masu da'a ne zuwa ga ubangiji subhanahu wataala ba sa saba masa masu bin umarninsa ne sau da kafa to samuwar mala'iku wato yadda da samuwar mala'iku yadda ne da wani abu na gaibi wannan sura ta nuna cewa akwai mala'iku tunda a ciki Allah subhanahu wataala yayi maganar mala'iku cewa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa almutalaqqiyan 'an al-yamin wa 'an al-shimali qa'id ma yalfizu min qawlin إلا لديه رقيب عتيد cewa ja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid wa nufiqa fi suri zalika yawmul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid qala qarinuhu hadha ma ladayya atid duk waɗannan ayoyi suna tabbatar da cewa akwai mala'iku Allah subhanahu wata'ala ya ce nahnu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusa da dan adam fiye da jijiyar wuyansa jijiyar wuyansa mun fi kusanci da shi sama da fiye da jijiyar wuyansa iz yatalaqqa almutalaqqiyan lokacin da masu haduwa biyu sune mala'iku biyu suke haduwa anil yamini wa anil shimali qa'id ta dama da hagu suna suna zazzaune ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد باب maganar da zai furta face akwai wanda yake mai sa ido kuma halarci shine mala'ika har inda kuma ubangiji subhanahu wataala ce waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowace rai za ta zo ranar gobe kiyama tare da ita akwai mala'ikan da ke korasa sannan kuma akwai wanda yake shahid wanda zai bada shaida akan abin da ta aikata to kaga duk wannan tabbatar da cewa akwai mala'iku domin waɗannan da Allah subhanahu wataala ya jingina ma waɗannan aiki mala'iku ne Allah subhanahu wataala ya sanya su su zanto masu aikin kula da ɗan adam da kuma waɗanda za su zo ranar gobe kiyama kowane kowane rai zai zo da mala'ikan da yake kora shi da wanda zai shaida a gaban Allah subhanahu wataala akan ayyukan da ya aikata kaga duk wanda yana tabbatar da cewa akwai wannan halitta ta musamman ta mala'iku to shine yace والإيمان بالملائكة وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء وهؤلاء sannan surar ta yi magana akan yadda mutane suka rarrabu akwai wanda yake halakakke wanda yake tsiyatacce wanda zai zama zai tashi a tsiyace ranar gobe kiyama sannan kuma akwai wanda yake fa'izin wanda yake mai samun babban rabo sa'idin wanda kuma zai rabauta da aljanna ranar gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala yayi ishara a cikin sura zuwa ga al'ummomin da suka karyata annabawan da suka kazzabat qablahum qaum nuh wa ashabur rass wa samud wa ad wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaum tubba kullun kazzaba ar-rusula fa haqqa wa'id kaga anan ubangiji subhanahu wataala yana ishara zuwa ga waɗanda suke a gurin Allah subhanahu wataala halakakku ne kuma sun cancanci azabarsa shine Allah ya ce kazzabat qablahum qaum nuh gabanin al'ummar larabawa gabanin mutanen makka dinnan mutanen annabi nuh sun karyata wa ashabur rasi da kuma ma'abota rijiyar rasi wasu al'umma ne da suke rayuwa a gurin wata rijiya da ake kira ar-ras Allah subhanahu wataala ya aika musu da annabin su suka karyata shi Allah subhanahu wataala ya halaka su ko dai ya zanto ar-ras nan ne inda suka kamar yadda wasu ruwayoyi suke cewa suka kama annabin suka kashe suka jefa cikin rijiyar Allah subhanahu wataala ya halaka su a dalilin wannan aka kira su ashabul ras ko kuma a saboda rayuwar da suke yi a jikin wannan rijiya ita ce madogarar su wannan yana nuna rashin yawan su cewa ba su da yawa amma suka karyata annabin da Allah subhanahu wataala ya aiko musu Allah subhanahu wataala ya halaka su wa thamud da samudawa mutanen annabi salih alaihi salam waɗanda su ma suka ƙaryata annabi salih alaihi salam Allah subhanahu wata'ala ya halaka su wa adun da adawa mutanen annabi hud alaihi salam wanda su ma suka ƙaryata annabin Allah annabi hud alaihi salam Allah ya halaka su wa adun wa ashabul aikati wa qaum tubba wa ashabul aikati da da da ma'abota surquki sune mutanen annabi shu'aib alaihi salam wanda suke rayuwa a gurin da yake da surquki yake da wato itatuwa da yawa suka shahara da zaben Allah subhanahu wataala da cuta da zalunci ubangiji subhanahu wataala ya aiko annabi shu'aib yayi musu wa'azi suka karyata shi kuma Allah subhanahu wataala ya halaka su sune ashabul aikati wa qaum tubba da mutanen tubba tubba tubba wato laqabi ne na dukkan wani wanda yake yayi sarauta a Yaman a wancan lokacin ana kiran shi tubba kamar yadda ake cewa annajashi wanda ya sarauta a Habasha ko Fir'aun wanda ya sarauta a masar ko abin nan a na'am wanda duk suka yi wannan sarauta akan kira su kamar kaisar wanda ya sarauta a rom ko kisra wanda ya sarauta a faris akan ba su irin waɗannan laƙubba to shi wannan laƙabinsa tubba to mutanen tumba su ne mutanen wannan basaraki na yaman wanda su ma suka karyata annabin da Allah ya aiko musu su ma Allah ya halaka su waɗanda dukan su misali ne na waɗanda suka bijire wa ubangiji subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala kuma ya halaka su kullun kazzaba rusula fa haqqa wa'id dukkanin su sun karyata manzanni da haka suka cancanci narkon Allah subhanahu wataala to kaga wannan duk yana daga cikin ishara zuwa ga mutanen da suke halakakku hakanan a cikin a cikin surar ubangiji subhanahu wataala kace alqiya fi jahannama kullu kaffarin anid ay manna'il lil khair mu'tadin murid alladhi ja'ala ma'a allahi ilahan akhara fa alqiyahu fil adhab ash-shadid kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya ambaci kafiri da sifofinsa ce alqiya fi jahannama kullu kaffarin anid jefa wato kowane kafiri mai tsaurin kai a cikin wutar jahannama anan Allah ya sifanta shi wannan kafiri da sifofi biyar sifa ta farko anit kafarin ko dai saboda yawan kafircinsa kafircin ya riga ya ya kan kama a tare da shi ko irin nau'ukan kafirci yawa yana yi shi yasa kira shi kafar zama siga ce ta bula mubalaga lil dilalati ala kathrati kufrihi ko kuma kafar nisba ce kamar da ke cewa najjar wani za ka ce najjar babba kaga ba wai idan yana yawan yi ba amma abin ya zama masa sana'arsa to shi wani kafirci ya zama sana'arsa shi yasa sai aka shi kafar wato ba wai siga ta mubalaga ba siga ce ta nisba alqiya fi jahannama kullu kaffarin anid mai taurin kai mai yi wa Allah taurin kai wa annabawansa taurin kai manna'il lil khair mai hana alheri wato wanda yake hana alheri ta hanyar hana da'awar annabawa ta ci gaba shi ya hana kansa ta hanyar yigarda ko kuma ya hana wasu su karba wannan shine badda'il lil khairi sannan mu'tadil ne ta'addanci ne bayan ya hana mutane samun alkhairin da annabawa suka zo da shi sannan kuma yana ta'addanci akan masu da'awar kamar yadda Qurayshawa suka rika yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama a karan farko bayan sun yi ƙoƙarin su sun yarda da abin da ya zo da shi wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu suna hana mutane su bi shi kuma su ma suna ƙara nisantarsa su a karan kansu ba su yarda da shi ba sannan kuma suna hana mutane su yarda da shi kuma ba su tsaya a nan ba suka ci gaba da farmakin waɗanda suka yi imani da shi kaga wani wata sifa ce ƙari mu'tadil sannan muri mai tababa da shakka akan duk abin da ake gaya masa muri ai murtabun fi nafsi shi a karan kansa yana shababa sannan kuma yana sama wasu shakka yayin da aka gaya ma wasu gaskiya zai kokari ya kawo shubuhohin da zai sa su shakkar wannan gaskiyar da suka ji to kaga wannan da sifofi ne na shi wannan da Allah subhanahu wataala ya ce a jefa shi a jahannama kaga sifar halakakke wanda ubangiji subhanahu wataala ya ya ambata a cikin wannan sura da kuma irin sifofinsu su sannan ya ambaci mutanen kirki wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz man khashiya ar-rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib kaga anan ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci mutanen kwarai sune masu takawa yace wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id kuma aka kusanto da aljanna ga waɗanda suke da takawa ba da wato ba ba mai nisa ba ba da nisa ba wato aka matsantu aka matso musu da aljanna kusa da su kaga sifar su ta farko ita ce sifar taqwa taqwa ita ce kiyaye dokar Allah subhanahu wataala ta hanyar yin abin da yace ayi a gujewa abin da ya hana wannan ita ake kira taqwa da wannan ne mutum zai sa wa kansa shamaki tsakaninsa da azabar Allah wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma afwan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna li kulli awwabin kaga awwamin sifa ce ita ma ta mutanen kwarai awwamin mai mayar da al'amarinsa ga Allah subhanahu wataala mai yawan ambatan Allah a cikin dukkan wani al'amari nashi hafiz mai kiyaye dokokin Allah mai kiyaye amanarsa man khashiyar rahmana bil ghaib wanda ya tsoron ubangiji bil ghaib tare da baya ganin sa tare da ba ganin ubangiji subhanahu wataala yake yi ba amma kuma ya cika zuciyarsa da tsoron Allah waja'a bi qalbin munib kuma yazo wa Allah da zuciya mai bai da al'amari ga Allah mai cike da tauhidi kaga wannan sifa ce ta mutanen kwarai da kuma irin sakamakon da za su samu na gidan aljanna udkhuluha bi salamin ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد Allah ce ku shiga cikin aljanna dinnan bi salami cikin aminci Allah ce wannan shine yawmal khulud ranar dawwama a cikin gidan aljanna to kaga surar ta yi ishara zuwa ga wannan wa tadammanat isbat sifatil kamal lillahi azza wajal haka nan ta kunshi tabbatar da sifofin kamala na Allah subhanahu wataala kamar inda Allah subhanahu wataala ce kad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz قد علمنا ما تنقص الارض منهم wanda yana nuna cewa Allah subhanahu wataala ya san kowane abu duk kankantarsa babu wani abin da ubangiji subhanahu wataala bai sani ba babu wani abin da yake koyuwa ga Allah subhanahu wataala a sama ko a ƙasa la ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama babu wani abu kwatan kwacin ƙwayar zarra da yake koyuwa daga ubangijinka a sama ko a ƙasa saboda haka idan har ubangiji subhanahu wataala ya san abin da ƙasa take ci daga jikin mamaci to kaga babu shakka iliminsa ya kewaye komai da komai wannan mamaci ne da an riga an binne shi a ƙasa amma Allah ya ce qad alimna ma tanqusul ardu minhu kaga nan da Allah subhanahu wataala ya ce minhum yana nuna cewa a ba kowa ne ƙasa take cinyewa ba annabawa wannan ya tabbata a sunna cewa ƙasa ba ta cin su inna Allah harrama al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya annabi ya ce Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabawa amma wanda ba annabi ba ƙasa za ta cinye sai dai kawai a samu tafawut wani yakan dau lokaci kafin ƙasar ta abin nan dinsa wani kuma da wuri ƙasar take cinye shi saboda haka Allah ce qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz kaga wannan sifa ce ta ubangiji tabbatarwa da Allah subhanahu wataala cikakken ilimi haka nan tabbatar masa da cikakken kudura afa'ina bil khalqil awwal shin mun wahala a halittar farko wannan yana nuna kamal qudratillahi azza wa jalla Allah mai cikakkiyar kudura ce ta yadda babu aikin da zai yi ya sha wahala haka nan wala qad khalaqna al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min min hablil warid Allah ce hakika mun halicci mutum sannan kuma mun san abinda ransa yake sakawa mun san abin da yake sakawa a zuciyarsa to kaga wannan yana nuna hadatu ilmillahi azza wa jalla sifa ce ta ubangiji subhanahu wataala sannan da korewa ubangiji subhanahu wataala dukkan wata nakasa wala qad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub Allah ya ce wala qad khalaqna as-samawati wal arda kuma haƙiƙa mun halicci sammai da ƙasa wama bainahuma da abin da yake tsakaninsu mun halicci sammai da ƙasa da abin da yake cikin sammai da ƙasa da tsakanin sammai da ƙasa fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida Allah ya halicci sammai a cikin kwana biyu fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmayn sauran kuma kwanaki hudu ubangiji ya halicci ƙasa da abin da yake cikin ta da haka fi sittati ayyamin Allah ce wa ma massana min lughu babu wata gajiya da ta same mu kaga wannan korewa ubangiji ne subhanahu wataala dukkan wani abu wanda yake na tawaya ne to sura duk ta kunshi wannan haka nan wa zakara fiha alqiyamatayn as-sughra wal kubra an ambaci alqiyamatu as-sughra wanda ita ce mutuwa duk wanda ya mutu to alqiyamarsa ta tsaya da zarar mutum ya mutu to shikenan shi alqiyamarsa ta yi waja as-sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid kaga wannan qiyamar sughra kenan magagin mutuwa yazo da gaskiya magagin mutuwa ya zo bilhaƙi da gaskiya domin a wannan lokacin ko mutum yana ƙaryatawa a daidai lokacin dole ya gaskata sai dai kuma a lokacin ba abin da zai amfane shi gaskatawa da za ta zai ba za ta amfane shi ba to shi yasa Allah ce bilhaƙi zalika ma kunta minhu tahid wannan shine abin da kake kakkaucewa abin da dan adam yake ta kokarin kaucewa ita ce mutuwa sauraka zai ta kakkaucewa abubuwan da zai zama masa hadari a lafiyarsa a rayuwarsa to amma ƙarshe dai mutuwar za ta same shi za ta same shi wal innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum kaga Allah ce mulaqikum bai ce mudrikukum ba wato kamar kana gudu amma shi kake shi yana tahowa kai kuma kana gudu inda yake shine ma'anar mulaqikum za ku zo ku haɗe fa innahu mulaqikum za ku zo ku haɗi sauka sanda kake gujewa mutuwar kamar kana gudu ne inda ita kuma mutuwar tana tahowa don abinda kake gudu kana nufasa shi ko yana tuho maka to za ku haɗe sauraka kaga ashe gujewa mutuwa gudu ne zuwa ga mutuwa shi yasa Allah ce fa innahu mulaqikum in kuma zuwa kai ka kokoye kanka to zai kuma cin maka inda duka je ka boye can an ce tafirruna kuna gudu to gudu kuma shi kuka nufa in kuma boyewa kuka yi aina ma
yudrikumul maut
aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada kaga Allah aina ma duk inda kuke yudrikumul maut wato da za ku shiga guri mai aro guri da ke daga manya-manyan gine-gine ku kewaye kan daga mutuwa to mutuwa su cin muku anan in kuma fita kuka yi kuka ruga to za ku haɗe za ku haɗe da ita wannan ita ce alƙiyamatu sugura ƙaramar ƙiyama sannan Allah ce wani fi hafi sur zalika yau mulwa'id aka yi busa a cikin ƙaho ana nufin busa ta biyu busa ta farko ita ce busar da kowa zai mutu duk wani mahaluki duk wani bere zai mutu busa ta biyu kuma ita ce busar da ake tashin mutane daga kaburburansu kowane abu Allah ya dawo masa da ransa to ita ce anan Allah yake magana wa nufiqa fi suri zalika yawmul wa'id kaga wannan ita ce alqiyamatul kubra ita shine tashi wanda yake babba ita ce alqiyama babba sannan Allah subhanahu wataala ya ambaci alamaini rayuwar duniya da rayuwar lahira rayuwar duniya ita ce karamar rayuwa domin rayuwa ce wacce ke tana da ƙarshe ba ta da ba mai daɗewa ba kuma ya ambaci rayuwar lahira wacce ke rayuwa ce wacce take mai ɗaukar lokaci wacce ita ce ba ta da ƙarshe ita ce al'alamul akbar ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci abubuwa da suka shafi rayuwa ta nan duniya kamar inda yace afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib cewa wa nazzalna min as-sama'i ma'an wa nazzalna min as-sama'i ma'an mubarakan فأنبتنا به جنات وحب الحسيب والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة kazalika al-khuruj kaga kaga anan duka ana fadar wani abu ne na duniya Allah subhanahu wataala anan yana kiran mutane zuwa su kalli halittar sama da ƙasa sama da take saman su su duba su ga yadda Allah subhanahu wataala ya gina ta babu wata baraka a cikin ta babu wasu tsatsagewa a cikin ta wa malaha min furuj ƙasa kuma ga yadda ya shimfida ta suna tafiya akan ta ba tare da tana girgizawa tana tangal-tangal da su ba suna gine-ginensu a ciki suna rayuwa a kai lafiya domin Allah ya saukar ya saka kuma wato turaku waɗanda suka kafe ta rawasiya ya kafa duwatsu waɗanda suka kafe ƙasa ya zanto ƙasa ba ta girgiji da su sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya fitar da dukkan wani tsiro mai ban sha'awa tsiro ga su nan kala-kala masu ban sha'awa a bayan ƙasa to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta ya sifanta duniya a cikin wannan wannan aya haka nan ubangiji subhanahu wataala kuma ya sifanta lahira kamar ayoyin da duk muka karanta a baya inda Allah subhanahu wataala ya faɗa waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid qala qarinuhu hadha ma ladayya 'atid alqiya fi jahannama kull kaffarin 'anid مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد قال قرينه هذا قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فقال duk magana ce ta lahira ubangiji yayi magana duniya da abubuwan da Allah sa da ni'imomi daban-daban na ruwan sama na tsirrai na duwar wasu da Allah ya halitta a bayan kasa wannan duniya ce amma karamar duniya ce babbar duniya ita ce lahira da abin da ta kunsa to haka nan ubangiji subhanahu wataala wa zakara fiha khalqal insan Allah subhanahu wataala ya faɗi halittar dan adam walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu ya hal ya ambaci halittar dan adam sannan kuma wa wafatahu ya ambaci wafatinsa wa ja'a sakratul maut lil haqq dalika ma kunta minhu tahid sannan wa i'adatuhu ya faɗi ya faɗi dawo dawo da dan adam qad alimna ma tanqusul ardu minhu wa indana kitabun hafiz haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci halahu inda wafatihi lokacin da zo mutuwa irin yanayin da zai kasance shine sakratul maut da Allah ya faɗa lokacin da zai shiga magagin mutuwa duk wanda zai zo mutuwa sai ya shiga wannan magagi kowanne gwargwadon irin yadda za ta zo lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya zo mutuwarsa ya- yana yakan ce inna lil mauti sakarat in aka ga ya shike haka sai ce daga ba in ya dawo hayyacinsa ya dawo sai ce inna lil mauti sakarat lalle mutuwa tana da magagi lalle mutuwa tana da magagi kaga idan ya zanto manzo sallallahu alaihi wasallam shi a karan kansa Allah bai dauke masa wannan magagin ba kaga babu wanda ba zai shige shi ba cewa ja as-sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid wannan shine abin da kake kakkaucewa ma anan ko dai ta zama ma ce mausula ko ta zama nafiya zalika ma kunta minhu ma kunta minhu tahi ko dai ta zama mausula ce wannan shine abin da kake kakkaucewa gashi yanzu ya same ka ya zo ya riske ka ko kuma wannan shine abin da ba za ka iya kauce masa ba kace nafiya ce zalika ma kunta minhu tahi wannan shine abin da ba za ka kauce masa ba to kaga anan Allah subhanahu wataala ya ambaci yanayin mutuwa wa yawma ma'adihi da kuma lokacin da za a mayar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowace rai za ta zo da sa'iqun wanda yake mata wato wanda yake gargada ta mala'ikun da yake kora ta wa shahid da kuma wanda zai mata zai mata shaida a ranar gobe kiyama a mala'ikan da zai kora mutane mala'ikun da su kora mutane zuwa mahshar zuwa matattara inda anan ne Allah subhanahu wataala zai tara mutane domin yi su hisabi sannan kuma da mala'ikan da zai da yake tare da kowanne rai zai masa shaida akan abin da ya aikata wannan shine zahirin ayar cewa sa'iqun shine mala'ikun da mala'ikan da zai kora mutum zai gargada shi zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan shahid kuma shine mala'ikan da zai yi shaida akan abin da yake rubuce a takaddarsa na aikin dan adam wannan shine zahirin ayar kuma shine ikhtiyarin ibnu jarir al-tabari daga cikin malaman tafsiri cewa ana nufin mala'ika a a shine wanda zai yi wannan wannan an ruwaito daga sayyidina Usman ibn Affan kamar yadda yazo cikin tafsirin Abdul Razzaq da musannaf na ibnu Abi Shayba da tafsirin ibnu jarir al-tabari dukkanin su sun ruwaito daga Usman yana cewa sa'iqun yasuquha ila amrillah wa shahidun yashhadu alaiha bima amilat sa'iqun yasuqu alaiha yasuquha ila amrillah mala'ikan da zai kun gargada ce kora wannan ya kora wannan rai zuwa ga al'amarin Allah sannan kuma da shahid wanda zai yi masa shaida zai masa shaida akan abin da ya aikata wannan shine tafsirin manya-manyan tabi'ai kamar irin su Qatada Mujahid ibn Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam al-Hasan al-Basri al-Rabi ibn Anas da sauransu kuma shi ne abinda ibn atiyya a cikin tafsirinsa ya abin nan akwai da suke cewa waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun shine mala'ikan da zai kora ta wa shahid da kuma mai mata shaida cewa gabobinsa gabobinsa wasu kuma su ce a ayyukansa wa shahid ai ayyukansa za su yi musu shaida wasu su ce gabobinsa to amma dai magana mafi inganci ko wacce take da yawa daga cikin malamai sun rinjayar tana nufin mala'ikan da zai yi wa mutum shaida da abin da ya rubuta malai ce fa'iza uhdirar sa'iƙo yawa ya ce wa ihaƙatahu subhanahu wa ta'ala min kulle wace wa ihaƙatahu subhanahu bihi min kulle wace da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye ɗan adam da iliminsa ta kowace fuska hatta ilmahu bi wasawisi nafsi har sanin Allah subhanahu wa ta'ala da sake-saken ɗan adam ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه kuma mun san abinda zuciyarsa take sassakawa wato ubangiji subhanahu wataala ya san abinda zuciyar dan adam take sakawa da wanda ta saka da wanda take sakawa da wanda za ta saka nan gaba kai kanka yanzu baka san abinda zuciyarta za ta saka nan gaba ba ko ka sani baka sani ba ka san dai abin da yanzu take sakawa wataƙila jiya ka san me ka sassaka a zuciyarka amma gobe baka san me zaka saka ba to Allah ya san wanda kai baya ya san wanda kake ciki ya san wanda zai zo nan gaba to kaga ilimin ubangiji subhanahu wataala ilimi ne wanda yake mai faɗin gaskiya kewaye komai na ɗan adam idan ya zanto abin da yake saƙawa ma Allah ya sani to ina kuma ga abin da ya aikata a zahiri abin da yake ransa ma bai faɗa ba bai furta ba amma Allah ya sani to kaga maganar ce ya aikata kuma Allah bai san da ya aiki aiki ba ta mata so ba sannan baya ga haka wa iqamatul hafazati alaihi yuhsuna alaihi kullu lafzatin yatakallamu biha Allah subhanahu wataala ya tsayar da masu kula a kansa mala'iku da za su kula da shi komai da yake yi suna rubutawa shine iz yatanaqqa almutalaqqiyan 'ala al-yamin wa 'ala al-shimal qa'id lokacin da masu haduwa biyu sune mala'iku biyu da suke haɗe suke haduwa damansa da hagunsa ɗaya a dama ɗaya hagu ka'id kuma suna tare da shi a zaune koyaushe wato ba masu rabuwa ne da shi ba suna tare da shi koyaushe ma yalfizu min qawlin babu abin da zai furta illa ladayhi raqibun atid face gaban sa akwai mala'ikan da yake halarci sannan raqibun mai sa ido yana muraqabar sa yana sa masa ido a kowane lokaci a kowane yanayi a ko ina yake duka tashi faɗinsa da shi da ficinsa yana sa masa ido sannan atid a halarce yake koyaushe wannan sifar raqibun atid sifa ce ta kowane mala'ika daga cikin mala'ikun nan biyu da na daman da na hagun ba ɗaya raqibun ɗaya atidun ba a sifa ce da take koma zuwa ga kowane ɗaya daga cikin mutalaqqiya ne din an al-yamin wa an al-shimal qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid raqibun atid ba raqibun wa atid ba saboda kowane mala'ika rakibun ne kowanne a cidun ne kowanne a cidun ne to a nan suna rubuta kome ne da yake faɗa ko kuwa a ɗaya yana rubuta hasanat ne ɗaya yana rubuta sayi'at an san cewa a cikin maganganun mutum mutane akwai maganar da take laguci yasasshiyar magana ce wadda ba ta da alaƙa da alhaki kuma ba ta da alaƙa da lada ita ba ita ba ta danganci lada ba ita ba kamar ka shigo masallaci kai bari in zauna nan kaga wannan ba ba ce shi gidan ka samu lada ko ka samu alaki dan ka ce bari ci kai bari in tashi in yi fitsari bari wannan duk kaga maganganu ne ko zo ko zo tafi tafi wannan duk maganganu ne waɗanda ba su da alaka da lada ko alaki to shin har su ana rubutawa ko ko alhasanat was sayyi'at kawai ake rubuta wasu daga cikin malamai sun ce a su waɗannan suna rubuta alhasanat ne was sayyi'at ɗaya rubuta alhasanat kyawawan ayyukan mutum ɗaya rubuta as-sayyi'at munana wasu daga cikin malamai suka ce a komai suke rubutawa wannan shine zahirin aya ma yalfizu min qawli min anan wannan wannan min suna cewa za'ida ce kuma tana shi in ta shiga nafi tana nuna taukidin nafi nafi ne fi siyaqin nafi nafi abinda ma yalfizu min qawlin nafi ne abinda nakira ce fi siyaqin nafi wanda tufidul umum babu wata magana da zai fada kaga anan ashe a ce akwai wata magana ya sashiya da idan ya fada ba za su rubuta ba ya saba wa zubin ayar saboda haka za su rubuta komai illa iyaka ubangiji zai masa hisabi ne alal hasanatu was sayiat saboda ka maganganun biyu a natija da ɗaya suke da wanda zai ce hasanatu was sayiat kawai suke rubuta banda allahu da wanda zai ce a komai suke rubuta a natijar da ɗaya ne ubangiji zai hisabi ne akan alhasanat was sayiat abinda suke kyawawan ayyukan mutum da kuma abinda yake mu abin nan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda duk ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗa alkhairi ko ya shi kaga wannan yana nufin as-samtu afdalu min al-kalam as-samtu shuru afdalu min al-kalam shi kalam akwai hatsari a cikin sa shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Mu'az ibn Jabal ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa nasihar da take za ta kunshi komai annabi sai ce kuffa anka hada sai annabi ya kama masa ya kama harshensa sai ce kunna mu'akhazina bima inna mu'akhazuna bima bima natakallam ya rasulullah yanzu abinda muke faɗa ma za a kama mu akan sa annabi ya ce sakilatka ummuk فهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم akwai abin da yake kifa mutane da ta fuskar su a kan a cikin wuta in ba abin da harasan su suka girba ba sauraka shi harshe yayin da yake furici akwai haɗari ko dai ya samu abin da yake lada ne gagarumi wanda baya ma mutum ma baya zato ya same shi ta hanyar furici ko ko zai fada ya jefa cikin halaka amma shiru shiru ba zai cutar da shi ba to shi yasa annabi ya ce aure ya sumut ko ya shiru shi yasa wasu malamai suka ce as-samtu afdal min al-kalam to anan malam yake cewa wa annahu yuwafihi yawm al-qiyamati wa ma'ahu sa'iqun yasuquhu ilayhi wa shahidun yashhadu alayhi wa idha hadar ahdarahu as-sa'iqu qala hadha ma ladayya atid idan wanda ya karkado shi mala'ikun da ya karkado shi ya kawo shi gaba ubangijin sai ce to ga abin da yake tare da ni a halarci wato na halarto da shi ai hadha alladhi umirtu bi ihdarihi qad ahdartuhu ga wanda aka ce in kawo na kawo shi fa yuqalu inda ihdarihi to yayin da aka kawo shi sai a ce alqiya fi jahannama kullu kaffarin alim duk wani kafiri mai taurin kai a jefa jahannama anan idan muka duba za mu ga siyakin ya ya zo da maganar mala'ika ɗaya ne eh ittahaza ma la qala qarib wa qala qarinuhu hada ma ladayya atid qarinuhu shine abokin hadin sa mala'ikan da ke tare da shi yace hada ma ladayya atid ga abin da ke tare da ni na halarto da shi sai kuma Allah ce alqiya sai kuma umarnin ya zama na biyu kullu kafarin alim maimakon a ce alqi kullu kafarin alim sai ce alqiya sai aka kuma bada umarni da biyu to saboda qarinuhu wannan mufrad ne mudaf mufrad mudaf yana da ma'anar umum a ka'idar larabci aka idafar mufrad yana daukar ma'anar ma'anar umum saboda haka anan zai iya daukar mala'ikan biyu mala'ikun guda biyu to in su mala'ikun suka zo guda biyu ko kuma ka ce ɗayan yayi magana cikin su biyun ɗaya yayi magana idan an zo guda biyun din ɗaya yayi magana kamar dukan su ne saboda haka ɗaya daga cikin su yayi magana yace hada ma da dai ya aki sannan da aka tashi umarni sai aka bawa su biyun duka aka ce alqiya fi jahannama kulla kafarin anit a lokaci yayi zamu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh